cikin alkur'ani babu aya ɗaya wacce ta kawo doka guda ashirin da biyar banda wannan aya ita ce babba mai kawo doka guda ashirin da biyar wacce ta kawo cewa a yi kaza a yi kaza a bar kaza a bar kaza daga aya kan zuwa aya aka faru guda ashirin da biyar sai wannan aya kullum ne na cikin nan saboda haka ko duk akan mata yi wajibi ne ga dukkan namiji ya karanta wa matarsa wannan dokoki ta sani in ta ji za ta je kabari ta samu Allah in ta ji za ta je kabari kuma ta samu Allah to da ka faɗa ce tata idan ta yarda shi kenan in ta ki shi kenan abinda ba za ta yarda da shi ga mace ba cewa ta rika fita ko kuma tana da wannan sai ta ta to kuma bayan haka ubangiji ya ce إلا ما ظهر منها ما تشوفوا ولا ولا بدون تكوينها ولا في زينتهن ألا بيتما تندسكين أولا سنة من ذا الله تبين حدا سبا الخبية والنهجي وهي وهي ما عدل وجه ورد كيني وتكت بين كوما أجدنت وني جن جنبا مجي تبا إن جبا فتا تكافل كاو كدادي با kar mutum ya ga tsoron matar wani kar mutum ya ga dankan matar wani maganar mata ma idan aka ji kada daga kofar gida ka jo maganar matar aure to a cikin dokar musulunci kamar ka ganta ne ganin matar kuwa kamar ka yanke su kuma an ce wal marat kullu ha auratu ko mace dukkan jikinta tsara ne illa ma a waje wani kasan ko to jama'a kun ji ba wanda yake da mata shirya mata ku kuma kuna ji da kanku akan wannan Allah ya dauka muku da wannan aya kamar yadda ya ko da maza duk matar da take wannan wallahi ran da aka kai ta kabarin ta babu uwarta babu ubarta dangin da take zuwa wajen wadurin su durannan babu ita kadai za a binne a kawo malaiku kuma zo su tambaye ta abin da take illa ni buhulatihinna ba za su bayyana adansu ga kowa ba a duniya su matan aure sai ga mazajen su kadai wato miji shine mata za ta je ta wanka in ta wanka ta shafa mai ta zo ta kunshi ta shafa gagar da hoda da jambaki malam ta zo ta kaurin filin gogora din nan ta kawo zannuwa masu tsada ta zo ta zama mai kyau ta tari mijinta zai shigo cikin gida da ya zo ki irin wannan abu malam zamanin da aka ce ya ga adan nan ya ji dace mata wani dan barkwanci ke murmushi aka ce ladan da za a bashi da ladan da za a baka ya fi sallah raka a kafin lada mata ta yi murmushi saboda ganin daɗin zama da mijinta miji ya murmushi saboda ganin wani abu da matar ta ce man na daɗi an ce ya fi alwalai ya sallah na fi da raka a guda ya fi kuma lada a kan ya je ya fi da dinare guda dubu shi su gidi sai to ka gani shine shi kan ya hana sai mata ta zauna cikin gida cikin cikin sai yanda za ta fi shigantaka kuma ce ake to ka gani safanin musulunci kenan su shi ɗanki kaga Allah yake illa li bulatinya ba wanda za su bayyana wa jikin su gaba daya sai mazajen su mu namiji ya halatta a cikin mata ta ko ina yake ba ba harama a cikin mace Allah bai wani miji hususiya wanda yake mijinta ne ita kuma matarsa ne ba inda Allah bai zai gani ba amma wani namiji daban in ya wuce fuska da tafin sawaye biyu to duk inda ya gani ya ga harama jama'a kun ji sai a kiyaye da kyau abin da alkurani ya gaya mana mu aiki da shi abin da ya hana mu kuma mu bai wanda kuma muka ga abin ya ta'azzara mu dinga roƙon Allah Allah ya sa mu aikata wanda kuma muka ga gagara mu tutu ba da istighfar abin da shedan baya so kenan domin an ce shedan ran da aka saukar da cewa in mutum ya laifi yace Allah na tuba Allah zai karɓi tubansa shi ɗan rannan sai da ya inda gudu sai da ya je bangon duniya na gabas ya faɗi ya birgima ya kuka ya koma na yamma haka kudu haka arewa haka ya ga ya tsaya duniya yana tsalle yana faduwa yana ciki sai ƴaƴansa shekanu suka taru suka ce masa ba bai wani abu ne ya same ka duk a duniyan nan banda ƙara ka ba abin da ake yi ce wani abu ne ubangiji ya ce zai saukar wa da ƴaƴan adamu wannan abin Allah bai sa magana da ta bata min rijirin ta bana inda zai shiga da da mutuwa Allah ba zan yi mun alƙawarin ba zan mutu ba sai ta aljama da bakin cikin wannan abu zai sa mutu huta sai ayan suka ce menene ne baba sai ce to in na faɗa ma me za ku yi min ni ma da ya gagare ni bare ku suka ce gaya mana an muna da yawa yace ubangiji ne yace wai ya'yan adamu duk laifin da suka yi masa in dai ba su tsafi ba idan suka ce sun tuba suka ba abin zai musu gafara duk laifin da ya wuce gaba ɗaya kan su ba yace wannan abin shi ne yake bakan samu ne wato ba za samu mu zauna a wuta da su ba kenan rashin cikin su kenan wai ba za mu zauna a wuta da shi ba bayan suka ce yanzu wannan ne yasa ta kuka yake wannan ne suka ce to sai ce ku jale su bayan suka ce jale su kawai mu za mu maganin su sa yi sa gama safan har sa musu da su ban kuma ma bi su duk inda suke ma sa musu aikata safan kaga ne shine zai zo cikin sallah kana cikin sallah sai kan nafi zo shiga maka yanzu nan ka ce ko bi raka'a biyu ne ko kuma uku ce shi ke na yana kala dan sallar ga kuma in baka san kallon da ba a ji ba sallar ta lalace gaba ɗaya ba ka da sallah ba na dan sallah ga kuma zunubin kawo na ka kaji na ga sharrin kayan iblis ne sun zo cikin aure sun shiga sun zo cikin dukkan abin da muke na musulunci sun shiga suna nan a cikin aure suna nan a cikin sallah suna nan a cikin zakka suna nan a cikin azumi suna nan a cikin haji suna nan a cikin hadin zaman musulmi da musulmi kuma yanzu nan za ka ji an ce mata mijinta ya mutu sai ka ji an ce a ai akwai wata tsohuwa suna nan ita ce za ka sa ta a takaba ka ji wannan irin kafirci mala wai akwai wata tsohuwa ne saka matar da mijin ta yi mutu a takaba da kuka jin labarin irin su ba akwai su suna nan wai ita ce sa mace a takaba kowane ne ya gaya mata wannan shigantaka a lura alamu to duk matar da mijinta ya mutu wata mata ta zo ta ce an sa shi a takaba da ita da wacce ta sa a takabar da wacce ta yadda ta sa kan na ta alkiyama Allah sai ya sai da su ya ga musu wanda ya ga musu haka dan manzo Allah ya ce mun ta haka shi an fi amrina haba fa lafi minna wanda duk ya so ko wani abu ya sa a cikin addinin nan wanda addinin Allah bai sa ba manzo Allah bai sa ba ya ce ba a cikin addinin kuma ina matar da ta sa mata a takaba wai ga miki ba a wani wayar wanka ki mata sai ka tashi ai an mata wanka haka wani karatu wani ba a saka ba a duk shekar ka yi mana kuma duk juma'a wai za su zo ta mata wani abu ko me take mata duk juma'a dai sai ta ke waiwai ta tasa ta a saka ba ta zo ta ko wanka take mata ko wani addu'a take mata Allahu alamu sannan kuma ran da aka kare ta kabar wai sai ka ji an ce ana taro a taro mata su zo su taru sannan kuma a zo a yi dafa tafe a yi tuwaye tuwaye har yanka ma ake yi bai kafirci wannan yankan sai kamar wanda yanka gunci ne mutuwa aka yi wa yankan ko ka taɓa aka yi wa yankan ku ka ga shi kanki na abin da ya soka mana kenan a nan kuma babu wani abu da ake yin mata mijin ta yi mutu sai zai ka zauna guri bai kawai ihdaji abin da shari'a take da mata kasa ba ihdaji abin da ake cewa ihdaji mummuna kama kace abu kawai kar kuma ta ko ina sai na ba babu kwalliya ba zanuwa masu tsada ba kunshi sannan ba fita ko kofar gida sai zan ta tsari ta ba abin da Allah yake mata kenan kai wanka kuran da ta tsare ta kaba ita ce za su yi wanka da kanka don su kyau ta fito kuma in za ta unguwa ne kamar yadda kowa yake yi ta fito fili ita ma har wani ya ganta a ce ai wannan matar wani ce da ya mutu da ke to shi kenan wani sai ji ta kuma gida daga nan nan kuma kanta sake gida daga nan za su samu ji kuma kowa ji labari ita ma in ta yawo to ita ma cikin zuwa ke to ya ka gani a yanzu kam auren da muke yanzu idan muka muka auna shi da shari'ar musulunci to akasarin ƴaƴan da ake haifa yanzu yawancin su in an kasa uku to kashi biyu shegu ne kashi ɗaya ne ƴaƴa cikakku saboda ne saboda mata ce za ta zawarci ka san zawarci wanda Allah yake a yi shi idan mace za ta zawarci mijinta ya sace ta ko mijinta ya mutu ba ta fita ko kofar gida idan mijinta na da hali inda ya mutu a wannan ɗakin a nan za ta zauna har ta kare ta kaba ba ta ga wani namiji ko wani namiji bai ganta ba idan ku mijinta ne ya sake ta nan gidan da ya sake ta nan za ta zauna har lokacin da ta kare ita ba fita ko kofar gida idan ku nan gidan mijin yake bai amince ba sai dai ta tafi gidansu to ta zo gidansu ta zauna a cikin gidansu tana yin idda wannan tana yin idda tana yin idda har idda ta cika wata uku zamanin da idda ta kare ba namijin da ya ganta ba namijin da ta gani sannan mai bukatar auren ta kuma ya zo nan gidansu ya sa a yi magana da ita su zo zo kofar gidansu su zauna da rana kuma abinda za ta nuna masa sai ta nuna masa fuskata da hannayenta cewanka kana so na ina sai kana so na ina su shirya soyayya to in sun shirya daga nan ba sauran saduwa sai kuma zai san saura aure ta amince ya amince sai a je wajen wajen kuma shi da ita kuma sai an saura aure don an saura aure kuma matar ta ce sai ce kuma abin da za ta ji to idan ka auna shi da irin zawarcin mu na yanzu kana zawarci mata ba ta zauna a gida ba shi mai gawarci ya kira ka ya dauke ta je nan dauke ta je nan to kuma sun yi zina da shi kamun kai aure ka ga duk da ba ta cika ba kenan ana cikin wancan ita ta wancan miji da ya sake ta to ga wani ya kuma sa mata kuma ita yaushe aka kare wannan aka zuwa ta shiga yin wannan kuma to ina ita anan jima'in da ake dama shi ake da wanda suka da mijin da ya sako ta saboda yana jima'i da ita shi ne Allah ya kima yake ke jidda wannan idda ta nuna matar ba ta da ciki kenan to tana cikin idda kuma sai ta je ta zina kaga ta kare wata idda ta baya yanzu kuma ga wata an daba sai ka kuma zuwa kai sai ka kuma to ka san an yawon ba ba fari kita ba ke ashe watan ko wata uku ya cika da aka tsare wannan dai zahiri mun gani sai aiki da wannan amma a shari'a ta sanan to inda ba ta tsare ba domin ana na ana kusa da ita me isa haka sai karuwa in za ta auri mutum sai ta je a zauna ta ita sai wata uku ai saboda jima'i ta take da mutane kar ta ƙara yin jima'i cikin wata uku in ka sai sau da yake ta sharu shi jama'a mu auna auren mu da irin yadda Allah yake mutane ya ɗayan suke shi yasa ka ga ƴaƴa yanzu dai ga sunan ba kai ba kinki kowanne ɗaya ta shi dama so yake koyi su zama harni domin in ka tona asalinsa ba mai kyau bane ba ya sha'awar musulunci da al'adar musulmi sai ga ɗaya ta shi ba ta musulmi ko ta musulmi in kuka haɗa hanya sai ka ce ta harni ko dan ka san idan ta arna ke ko ba idan ta arna suwar ta kuma duk ta arna ce saboda ƴaƴan ba ba ba abin shari'a wajen haihuwar su to da komai suka yi ba mamaki Allah kiyaye mu su kuma matan ga nan kowace ya saura yin aure ke kana ji so take ta kashe aura in ta kashe so take ta kuma kashewa in ta da haka kuma ta koma karuwa to asalin auren dama ba a shirya shi akan gaskiya ba ita matar ba inda aka yi auren shi mutum bai hakura ta ƙara ita ba ya je magana da ita ta san ku auren da aka neme cikin idda har aka ɗaura cikin idda idan aka ji labarin duk kwana ɗaya ce ba ta tsari ba ran ɗaura har sai a farki aura sai ta cika kwana ɗaya sannan ya sake dawowa ya nema sannan a ɗaura aura in dai ana so amfani auren duniya da lahira a samu zuriya kuma na kirki sannan kuma idan aka nema cikin idda da sauran kwana ɗaya ka ɗaura auren sannan mutum ya duhuri da ita da sauran jirgin kwana ɗaya idan aka ji labarin sai a farki auren har abada ko ba aure a tsakanin su ya kaga irin wannan auren da ake yanzu Allah ya kiyaye mu. To jama'a muna daidai abin da Allah yake koya mana don mu tsira duniya mu je lahira kuma Allah ya sa mu aljanna. To ka ji waɗanda za ta nuna ado kenan ita matar aure mijinka ta nuna masa ado da kyau ya gani don ya sha'awarsa. Awa ba ihinna ko kuma idan ta yi ado babu laifi uwarta ta da adon nata. Babu laifi. wato mace ta ce ado idan ka in ka je gurin da adam ba ta laifi ba idan kuma shi ya zo idan da adam ya laifi ba uban ta ya haife ta domin shi dan kai ado ba zai sha'awar ba ba zai sha'awar wanda da sai adam nan samu dai mu je daga da ita mu kwana ko ko mu yi uba ba zai sha'awar haka ba saboda an koya ga adam ta Allah ya bari su awa ba ki buhu lakin babu laifi kuma wato ilayen miji su ga adam mata kana da matarka ta yi ado ko mahaifinka sai ya danta da wannan adon ko ta zo ta gaishe shi ko kuma zai wuce ya danta wannan ba su miki yadda saboda shi ba zai sha'awar yin matar ɗansa ba kuma in ka mutu ma ba zai aure ta ba a wasu na ihinna babu laifi ko mata ta yi ado ɗan da ta haifa a cikin ta yi ga adonta wannan babu laifi dan tsakanin su ba aure ko ba za ta yi sha'awar ba zai ba za yi sha'awar ba zuna ba za su gudana tsakanin su ba sai dai kuma irin abin da ba a rasa ba dai shekan na rubin waɗansu awa ba ibulatin na ko kuma uban mijinta ba zai fiye ga adon ta mace mata sai ado sai uban mijinta ya gani kamar yadda uban ta ya gani bai laifi ba to uban mijinta ma in ya gani ba sai zunubi ba shi ma bai zunubi ba dan tsakanin su ba aure sannan kuma ba zai sha'awar wani abu ba a wasu wani ko ko ɗan uwansa ita mata sai ado wanta ya ga adanta ko kananta ya ga adanta wannan duk ba da don ba aure tsakanin su kuma babu babu sha'awar juna a wabana ƙaubani ikuwa jinna ko kuma ƴaƴan ƴan uwanta mace ta yi ado sai ɗan kananta ya je ya same ta da adan ko ta je ta same shi wannan babu laifi don tsakanin su ba aure sannan ko ba suna. Jama'a ana cin wannan lissafi da alkur'ani yake mana guda ashirin da biyar ne. ko ba ni a kawajinna ko kuma ƴaƴan ƴan uwanta mata mace ta ado to kanwata ko yadda tana da ɗa to ɗan na yadda ko na kanwata sai ya zo cikin gidan sai ya ga aganta ko kuma ya ci kace gidan ya ga aganta wannan ba dai dan ba aure tsakanin su babu kuma sha'awar su au nisa'ihinna ko kuma matayensu nisa'i shine to su maza ke nan da kansu wato mutum ya yi aure ya yi ado matansa ko matan ƴaƴan ƴan uwansa ko matan kanansa ko matan wansa su ga adon shi ma babu da shi domin tsakanin su babu sha'awar aure babu kuma sha'awar suna waɗannan su ne Allah yake ware mana aw ma malakatai ma hunna ko kuma kai aure sai bawanka ya bawanka wato matar ka sai ado bawanka ya adanka ko kuma kai sai ado baiwar ka baiwar wato baiwar danka kaga adan to shi ma waɗannan dukan su babu zunubi dan tsakanin su babu wata sha'awa wacce za ta gudana idan baiwar ka sai ta gani to kaga dama haka ake so domin kana da iko kai amfani da ita wannan ba ne ko da ka yan ta ma zaman yarka take ko da ka ce wancan na yan taki to ran da sai sai aure sannan sai sai ado ta zo gidanka kaga adam kai da kaɗan ta san ba ne dan ba za ka sake auren ta ba ta ko ko kai kai ado ita da ta zo sai ta gani to wannan babu don tsakanin ku ba ka sake aure dan ka riga baiwar ka ce ka yan ta ta je kuma ta yi aure ka je yanzu wannan ta ne zaman ku ban ta kake yanzu lau nazaruhu wannan duka da muka lissafo din nan illa illa din nan da muka faɗa da au au au din nan bakin lissafin su waɗannan Allah ki tuwa halatta kowa ya ga kowa illa ma baina surati war rukubat Allahu akbar ko kaji kuma wannan kuma duk kallon da Allah ya ce ya halatta a yi amma ko da yarka ce abin da yake daga gwiwarta zuwa cibiyar da Allah bai saka gani ko kai ko kai ta ce take ko kanwar ka ce ko yar ka ce ko yar wanka ko yar kanwar ka ko sulika ta ka duk Allah bai yarda mutum ya ga tsakanin daga gwiwar su zuwa cibiyar haramun ne ko da ya ce za su zo gun uban ka to dama ko budurwa ce ko kuma ta yi aure in dai ka so madafa ko da budurwa ce to da lille bakin da ka gurwata zuwa iyakar cibiyarta in ba su koma nuna ba in ka so nono to su sa shiga kuma wacce za ta yi ciki wannan shi ne shara musulunci take ga mana wa yaro nazaru li ghairi al-azwaj wato daga gwiwa zuwa cibiya in ba miji ba ba wanda Allah ya kai ga wannan gurin sai mutum aure shi ne daga gwiwa zuwa cibiya shi kan ba ma iyaka ba miji ba iyaka inda zai gama tasa in ma cibiya ta yi zunzir ba ta yi zunubi ba shi ma bai zunubi ba nan Allah ya halaka in kuma shi ne haka shi ma bai zunubi ba sai dai tsakanin su kuma idan suna yin haka kullum kullum to ya kan rage ganin kunya amma a wajen zunubi in za su ya kafa wanda zai kula ba kuma sai su ba su sau da halalin to amma wani gaban Allah bai taba وخرج نساء الكافرات ولا يجوز للمسلمات الكشف لكن تكادني كما mata waɗanda suke na kafirai wato bai halatta bala ya juzu lil muslimat li kashafu lakunna bai halatta su yaye jikin su ga maza waɗanda suke kafirai bane sai mata musulmati to maza kafirai ba sa ga jikin ki kamar yadda mijin ki zai gani ba Allah ke yadda ba wato awita dina ko kuma kifa bane tsahani gari ulil bak a gani wato ko kuma waɗanda suke masu bibiya su ne masu zuwa neman sauran abinci mabarata kenan Allahu akbar mabarata ya halatta su zama matan mutane mabarati almaji wanda ya ɗauko gobansa yana bara ya halatta ya ga matar da suke ta aure bai laifi ba ba ta laifi ba yanzu almajirai zai ce to ko mun girma dai tun da Allah ya ce mu gani ai ba komai to Allah ya wani bari ka ji bari kullu girbat amma namijin in ba namiji bane to sai ka ji wato wanda namiji ne amma a zakarin sa baya doki saboda wannan ne yake fara to shine ya halaka ya ga matar aure ko ba yar uwarsa ba amma in da zakarin sa na doki to ba zai gani ba domin da yawa almajiri yake zuwa fara sai su rufa daki da matar gida shi ko mai gidan baya an sha ganin haka wa shi almajiri in dai ka so mai girma ka kai a kofar gida kai bara in ba ka wuce kawai Allah bai yarda ba gari kuri girbat eh wato banda mabukata ashabul hajat ma bota bukata ila nisa da mata in dai mutum ya kai baliki ya kai shekara goma sha takwas to in ya je cikin gida kuma sannan shi namiji ne kamar kowane namiji to ya tsaya daga kofar gida can ne bara inda yaro a bare ka masa Allah bai sai shi gidan ba to amma in dukkanin an shege shi ba namiji ba ne ba amfani da mata to shi wannan mata ta fiye miko musu abu dan iya kacin sa gani kawai na ma abinda Allah yake gudu kenan kada ya farna to shi ba dama ya farna Allah kiyaye ne to shi kenan yana rijali daga jikin mazaje da Allah ya tashir zikiru kullum wato kada an batau kowane tsaya wato ya bayyana ya daidaita awi ihili babu laifi kuma ga yan yara kanana su ne alaqafan wato yan kananan yara allazina lam yuru ala awratin misali waɗanda ba su ba su kula da leko tsaraikin mata yi jima'i da jima'i wato yan yara kanana wato kamar yana wanda kamar ɗan shekara goma sha uku wato ya halatta ya je cikin mata ya zauna ya yi hira da a gidan kowane mutum ko mai tsarin kaɗan shekara goma sha uku da sai ya shiga gidan ka ya hira da mata babu zunubi to amma ɗan shekara goma sha uku yanzu to sai a kofa gida domin da ba yanzu daban daban ne da yaro sai har ya balaga ma shi bai san ya balaga ba to amma yanzu in ka gani yara ƙanana waɗanda suke abin da suke yin nan sai ka ga lallai girman su ya kusa na manyan mutane to saboda haka sai su tsaya daga nesa nesa domin in ba su dama da sun ji abin da Allah yake lam yasabu ala auratin sa'i yaran waɗanda ba sa sun kayo tsarekin mata to yanzu yaro dan shekara goma ma in yana cikin mata banda tsarekin da wasu sa abin da yake so ya gani in ya gani kuma so yake zai kada to ai ka gani wannan sai a kare shi waje daya shari'ar musulunci tana koya mana abin da zai cuce mu a rayuwar mu ta duniya da kuma abin da in mun ji lafiya zai amfani mu haka musulunci yake mana gaba ɗaya yake tafiya yana tafi da mu a duniyar mu yana tafi da mu lahira yana tafi da mu kan jin daɗin kasafin abin da babu ma duk abin da zai cuce musulunci ba ya da wannan sai da alkur'ani ya tsari da kan idan ka mutum ya tsallake ya aikata wallahi sai ya shiga uku to da yawa mutum yake da yaransa sai ya saka masa komai shiga cikin gida yake ya amince masa sai ka ga sai an kama shi da matar uban gida ba kai ya dokar Qur'ani bane da yana shi na bi ko kai bari inda ne ne ta nan ba sai ta fito ta tana ga wanki sai waka da mai gidan shi kuma yake aure matar za ta hana shi ne ba ran da ta bace dama zaman duniya haka ku Allah da ya rasa masa ba saboda haka jama'a mu gudu ka alqur'ani abin da ya gaya mana in muna so mu ji dadin rayuwar duniya mu ba alqur'ani in muna so mu haɗu da Allah lafiya lafiya mu ba alqur'ani to kun ji waɗanda Allah ya da da fa yajuzu haka ne an yi bikin al'awun ma a dama bane suratuwar rubat to yan yara ƙanana waɗanda ba su isa ganin malaki ba to ya halatta su shiga cikin gida su samu mata na aikace aikace amma nan ma mace ta daure daga cibiyarta zuwa gwiwarta kakka yadda ta ce wannan ɗan yaro ne kankani ke kai masa zurara a gaban ka Allah ke kakki haka wala taribna tarjihinna ni wala ma yakuna min zinatihinna kar kuma mace ko jama'a ba magana tafiya kalalau kuma Allah ya kullo ta da alqur'ani da dai kowa yake ashe alqur'ani ya gano mata in sun yi ado da daddare wato sai su cika hannayen da awarwaro irin wanda ake kin nan idan kuna zanzaune ko da duhu ne ba ku gan su ba sun yi wanka sun yi kunshi sun sha ko hoda da gazal sun goge jiki da mai gazal irin mai kofofin nan an sai musu malam sun daura ku da suka zo za su wuce ku ba ku kula ba kuna kana su sha'ani sai ka ji masu samo ta hannun ka sai kakar kakar kakar sai ku duba a menene haka a je masu ce to da ma ta motsa don su kallace ka gasa na kun gani idan a kafa ne kuma suka yi warwar irin munduwan nan da ake ta azurfa ko na dinari ba kan idan za ta wuce ta kafa kula da ita ba sai ta buga wannan kafa da wannan dutse ba wanda zai ka zama za ta an dubo wannan a mai haka a ce mai suke to da ma abin da suke so kenan Allah ya ce ku kafi haka in matar da ta kada warwaran cikinta ko karfan kafa dan maza su dube ta Allah ya ce dan ta kiyama sai mata azaba ni wani ma wai ta kaya ta ne dan asanta ma yi na abin da ta koyi din nan min zinatin nan adanta min khalqali shine karawun kafa wanda ta daura to Allah ce kaka motsa shi in awarwaro ne kuma ba ta tafiya shi yadda ba zai saba ɗaukansa bari wani so ake ta wuce su su ta gurin kar wani ya jarta kar wani ya ji ta in dai mata ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la akbar to da Allah ya gama wannan lissafi da baki daya domin ubangiji ya san lallai halin mu kiyaye wannan ga maza abin da ya hana su da kiyaye wannan ga mata abin da ya hana su wannan abu mai wuyar gaske ne to da Allah ya gama lissafin ga baki daya sai ce to amma fa ku al'umma wa tubu ila Allah jami'a in kun karya wannan doka ko ga kun kafa sai da yake da yake aika to raba ku tuba gaba ɗaya da Allah ku ce Allah mun tuba da abin da muka yi ta yanzu kuma nan gaba za mu sake ta ayyuhal mu'minuna ya kunu ne din ga kun yadda da Allah da alqur'ani wannan abu da aka faɗa in mutum ya san ya taɓa yi sai aka zikir na Allah na tuba zan kara ba yau ko yayi wannan ya kulla aniyar kuma lalle ba zai sake yin abun ba dan san ban sani bane amma yau na ji haramun ne sai bace faɗa haka kace kuma Allah na tuba zan kara ba in namiji ne shi kuma yake yi shi ma yake da ban sani haka bane amma yau na ji haramun ne Allah na tuba zan kara ba me isa Allah ya mu tuba mimma wa qala lakum min nazari saboda kallon da muke wa al-mamnu'i wanda Allah kana matar wani za ta wuce ka kallace ta mijin wani zai wuce mata ta kallata Allah ya ce da wannan ne za a fita dama na kan wannan kowa ya san in bai tuba Allah zai kona shi to kallon wani bai san haramun bane wani ta ake ai ka ga ta ake cewa wai wani mace ta fito kwararo har da ita da ta ne wani haka yake fara har ba sai bane ai matar kowa tana kawo duk inda mutum ya kai da tsoron Allah da ibada matar ta wata wata kawo to wannan larura ta fita ita waje kai musulmi kar ka cuce ta da kallo in ka kallace ka ka dinga kallon ta ita dole sai ta ta fita ka ga matan manzo Allah ai tana fita in larura ta kama suna zuwa wajen yaki ba inda ba sa zuwa in larura ta kama to dole su Allah ya ce kar a waka ba da kallo amma matan da take yawo ba su da aure dama wannan cikin sako take kai kuma ruwan ka fita in ka kallata ma me za a gani a cikin ta me za ta cuce ta amma matan aure waɗanda suke raya suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da fita ta kama su a kiyaye kana kallace kuma ka fita da mazan mutane in ka sun kallata Allah ta tuwo tubu ila Allah tuba ga Allah jami'an baki ɗaya da mazan da matan ayyuhal mu'minuna ya ku ne la Allah ko hakika fa in kun wannan abu da Allah ya faɗa tubu da gona Allah zai arzuta ku da aljanna ku kun ji dalilin dokokin nan gaba ɗaya jama'a ana sauraron abin da muke faɗa dai ko daga farkon hannun nan da Allah yake wa kullul mu'minina zuwa wa kullul mu'minati zuwa nan abin da yasa Allah ya kafa dokokin nan ashe so yake sa mu aljanna ashe in mun yi abin da yake mu yin nan ba kai mu aljanna in kuma mun bar abin da yake mu bari ba kai mu aljanna Allah ku baya san mu shiga aljanna ba so da haka Allah ya wayi mana ga yadda za a yi ga yadda za a yi to jama'a wannan abu haka yake wanda zai saba wannan to ran ka kiyama za ka da Allah mutumin da ya zama wani namiji yake shiga gidansa ya kayyata alqur'ani kenan alqur'ani aya da yawa Allah ya tsokara kan magana sai wanda shi yake tsaki to addinin ka idan an shafa an daga shafa za a samu kamar bai sa su ma addinin bane idan dai mutum yana sallah yana azumi ya ba da gaskiya Allah sai ne manzo Allah ko manzo Allah ne to kuma sannan ya bar matansa suna fita ko maza na shiga gidansa wallahi ran ta kiyama sai ga ke fara addini kuma domin kai mutum ya yarda da alqur'ani kuma ya tabbata tabbataccen mutum to cikin alqur'ani aya tsare take mutum yake bi yadda ba kana musulmi kuma to lallai wata alkiyama in an bincike ka ka san ku aya alqur'ani yake take da zumunci idan ka karya ka ce tak sauran kuma sai su ci baka yadda da mu ba yayin inda ɗayan nan ta zo daga can mulki ba kuma littattafan nan suke guda ɗari da goma sha hudu in ka ce ka yarda da ɗaya baka yarda da ɗaya ba sauran sai su ma baka yarda da mu ba domin daga guri ɗaya muke duk daga Allah muke to jama'a musulmi a cewa kar mutum ya rika buga maza a gidansa yana ta abokansa ne ko wani dangin nesa sai dai wanda yake da arai gare kuma arna sai ka ga al'adan da ake gidan mutum ya sa katon arni a cikin gidansa to Allah ya kiyaye mana Allah ya sa kuma mu yadda da magana Al-Qur'ani to Allah ya ce lalle in muka yi wannan zai samu aljanna saboda haka ya saukar mana da wannan bayani da kai kai da kai kai da kai wa alam ka sani ba annan nikaha wato shi aure da muke ganin su tarihi a samun arba'at wato hukunce-hukunce guda hudu kun sun faɗo kan aure dukkan mutumin da yake son aure har kuma yi auren to ya kiyaye da hukuncin nan guda hudu fataratan wani yayi ya jibu wato hukuncin nan hudu yakan zama wajibi wa zalika wannan idza kafa zina ya ga tsoron zina wa lauka ne yanzu ba da haramin haramin ko da ana ciyar da matar nan da haramun ne wa taratan wani lokaci kuma yin tabu yakan zama wato musulmati za ka na rajiba idan mutum ya zamo wato mai kwaɗayin auren ne kamar misalin mutumin da ya san lalle shi namiji ne na gaske ta san akwai namiji wanda ba zai iya yin kwana bakwai bai haɗu da mace ba to wannan in ya san haka Allah ya ce to wajibi ne aure aure wajibi ne akan ka kar ya zai zauna don neman wani abu ya ce ba zai auren ba ko neman ko neman ilimi ko neman alkur'ani ko neman kuɗi da ya hana shi auren wajibi ne auren in dai ya san ba zai iya hakuri da jima'i ba yayi auren ka ta aka ce warau kana yanzu ba da hajji a ko da ma a ce wato ba zai iya neman wani abu da karfinsa yadda yake zai ci da ita kamar yadda aka faɗa a auren ba ya san da yadda zai ciyar da matar ko da da roke-roke wato shi ne ma'anar haramun din ba kaka ba ka san roƙo a yanzu ne ka je gidan mutum kai salama in ya amsa ka ce so nake gidana yau ba abin da za a cika taimake ni wannan haramun ne amma ko da haka za ka ci da mata in dai ka san in ba auren za ka yi na su dole ne kuma kai auren magani lawa akbar aure ba kun wasa bane kun gani wataratan wani lokaci da aure ka zauna ka haɗi za ka na rakiban fihi idan ku ayyar ka kawai kake wannan yin zina amma ba ka sunan zina kana sha'awar yin aure saboda kana ganin to in ka suna da shi amma da ba ka da matar ka iya kwana talatin sittin ma ka iya ma zama iya zaman ka ba auren ba zina wannan aure ba dole bane a gonka kaga kashi biyu kenan wa wajiban wa rajiyan din nasab dan kuma kana son ka samu daya wa taratan wani auren kuma wani zamanin auren ya haramu yakan zama haramun ga mutum kama idza kana yasawru al ibadatin wajibatin kamar yadda in kana yin ibada wacce ta zama wajiba Allah ya dora ma in kai auren za ka sayi auren fa kwana ya yi harami ko kuma ya zama ka auren kai auren da fata za ka rike wa ko kuma kwace ko sauransu kana ci da matar kauluhu lam yastajna to ga kuma ba ka tsoron yin zina to wannan sai ka bar auren auren kan haramun ne abubuwa in dai sai ka yi sata za ka ci da matar wadaratan yusran wani yayin kuma hukuncin aure yakan zama makaruhi kama ya za ta na ya kuma huwa ibadatin manzubati kamar yadda zai yankin da shi ga ibada wacce ke mustahabiya to sai nan kuma auren ya zama makaruhi a gunsa to amma dai mafi kewayewa aure dukkan musulmi ko ya balaga ya aure dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tanakahu tanakahu fa inni mukafirun bikum al-umma ku yi aure saboda ku samu ƴaƴa kan ni ina son ran tana kiyama in an kashi annaba gaba ɗaya ga kan mata ta fito kowane annabi yawa in ba a yin auren ba ba za a haihu ba ba za a haihu da yawa ba yanzu idan Allah ya ba mai mace ɗaya ƴaƴa ya ba mai mace hudu ƴaƴa ai ka ga mai mace hudu ninka wannan zai su uku saboda haka ashe aure akwai fa'idarsa sannan kuma ga shi ka samu ƴaƴa wanda in ƙarfin ka ya ƙare su zama su kanka in ka mutu kuma su dinga maka addu'a jama'a a rika kokarin yin aure Allah ya taimake mu to wato ko menene mutum zai aikata ya tabbatar ya yi da kyakkyawan niyya domin abin da mutum yake da kyakkyawan niyya shi ne yake samun ladarsa da duniya da ladara ka gani akwai waɗansu mutane da daga jinsansu waɗansu abokai ne Allah ya yi wato mutum uku inda suke duka ba sa rabuwa saboda amana suke tsakanin su dare na nan rana suna tare da daddare suna tare sai dai bacci ya raba su fasautin su da suna su masu ci ke ne don kamunci tura ta daji wannan nan sai suka tafiya da suka tafiya sai suka tafi da nisa wani gari fasauci da suka je suna dawowa Allah da shi sai Allah aiko da hadari hadari ya su malam da iska suka fi kai yau kuwa da hadari da ba gidaje a kurkusan nan idan za mu sa kanmu ne yake to lalle kuɗin iskan nan ta same mu da ruwan nan in ba sa'a muka yi ba dalilin halakar mu kenan to ya za mu suka ce to Allah shi ne da iko shi ke nan sai suka hango wani katon dutse dutsen nan kuma yana da kogo sai ka ce ga dutse can la'alla ma a samu kogo mu ko ya iskan nan da ruwan da su wuce sannan ba ku tafi mutunci sai ta ya ta ta san kowa ya ta aka iska ta saka da suka je ma da sai ka ga cikin kogon suna zaune ana ta ruwa ana ta iska samun ruwa ya ɗauke kin nan sai bacci ba su gaba daya Allah ya sa mu aikata aiki da kyakkyawan niyya Allah ya sa ko mu aikata alheri mu ga amfanin sa duniya da lafiya. Bari ku yadda mutanen nan za ka ci aikata alheri don Allah ya kai gaba. Shi ke nan da farkin nan ya ɗaya su mutanen nan sai suka farka. Da suka farka ruwa ya ɗauki amma sai suka samu kogon kuma ya toshe gaba ɗaya. Ba ko Suka laliba ko ina kudu da arewa gabas da yamma sama malam duk ba inda za su fa. ka ce Allah wa kafar wani ne to kuma ga yadda Allah ne baya ki nan wannan yake da wannan yaki nan ya fara ki nan kuwa dan ya kuri kama kawai su ji fari da salatin annabi mi kai a zamanin kuma da Allah ya koda ajalin mu ba abinci ba abin sha ga ba kula cikin gudu ba ko ba sai ta gaure bare ta kariya haka Allah ya shafi shi kawai Allah sarki akwai abin tsoro a zamanin shi kenan sai suka hakura sun yi kansu kuma za su mutu suna nan suna nan suna nan sai ɗaya daga cikin su sai ba da shawara na ce kai suwa da suka fi na yanzu zaman nan namu cewa kuwa hakura har fitowa ta zo mana zai mana zai mana amfani fito me kaga za a yi za ta masa abin tsara su ne mu fara dutsen nan in ma za mu tsara mun san wajen da kofa ta kusa ne ba ma abin tsara kuma suke haka ne to aka kun san lallacin da mun musulmi sannan kuma Allah ya yi umarnin in mutum ya ga abin da ya dame shi ya roƙi Allah Allah zai masa maganin sa in kuwa ya ga abin da yake so ya roƙi Allah Allah zai biya masa fata ya mu ba za mu roƙi Allah ba ai sai mu roƙi Allah mu yi wani Allah ya fitar da mu daga wannan wahala suka ce ki yi wani zancen ka lalle a saurari shi mu roƙi Allah Allah gwani shikenan sai aka ce to da ni za mu roƙi Allah yanzu ma kama addu'a ne ga yunwa ga ikirwa yanzu za mu addu'a sai ki a ba haka zani ba yanzu dai abin da zani kowa ya tuna wata rana abin da ya aikata don Allah ya roƙi Allah da wannan abin da ya dan Allah domin Allah abin da ka aikata dan shi ne alheri to shi ne za ka samu a wajen dan Allah ce ma sun fi kumin khairin tasbihu inda Allah ko abin da ka aikata dan alheri to shi za ka samu a wajen Allah ka ce to sai mu roƙi Allah da aikin wanda muka yi dan Allah shi ke ne dan nan yake to bari ku fara sai yake ubangiji Allah muna roƙonka a nan cikin dutsen da muke mun san muna tare da kai kana tsira kuma kana ganin mu don yake ubangiji ka fa sani wata rana akwai wata yarinya yar amina wato kamar misalin yar kanan ubanka ko yar wan ubanka yace ta zo tana zawarci a gida na dinga sha'awar yarinyar nan na dinga mata alheri na dinga mata alheri har na fito sarari nake ina so mu aikata ka za ta isa yari da ta kiyata na dinga mata alheri ban fasa ba har na fita da can da cewa ba za ta yi kan ba za wata rana ina nan kai hankali na kwance ba ma ni na jini ne nake ba sai gata ta zo ta same da ta ce min wani alheri da ta ce mutum nan ka neme da kaza da kunya in ban yi ma ta wannan biyan bukata ta ba saboda haka yau ka na zo abin da kake so bismillah yace sai na duba a zamanin nan yadda ubangiji ya saukar da ayar cewa su na haramun sannan kuma na dubi nan inda sai magana Allah na nan a gurin yana ganina yana ganinta ga malaka rakibu da atiga a wajenta ga rakibu da atiga a wajena ga malaka goma sha tara a wajenta ga sha tara a wajena saboda haka aikata wannan abu to lalle na saba ma na. ina tsananin santa saboda tsoron Allah na bar wannan yaji na zanzu na kirka ba yace amma ubangiji ka san ban yi ba idan dai dan tsoron ka ne ban yin ba Allah ka buɗe mana kofa ku cikin cikin mu Allahu akbar Allah gani wannan sai ga buɗe ya buɗe ka dan sai ka gano kallon wani suka ce tare da ka ko da haka zuwa ka dungura ko ka kai ka ba ta ba tuki amma suna gano wani shikenan sai aka ce ah to ni na yi kai kuma ba kai ka kai ba kai ma an ka taɓa yin wani abu don Allah yace eh gaskiya ne yace ubangiji ka sani nan kana ganin mu muna kuma tare da kai ka kuma san halin da muke ciki wata rana akwai uwata da ubana da matana da ƴaƴana ni ne mai nemo abinci duka ina ci da waɗannan ta hannu na fita abincin su wata yammace na nemo abincin na taho zan kawo wancan iyali na sai na samu gyatu mata da gona da tiyafa sannan kuma na zauna da dukkan abincin nan na 'ya'yana da na mata na ban wuce kai musu ba na zauna saboda kada iyayen nan nawa samun in tafi kai waɗancan dawo su farka da ke don menene na tafi na kai waɗancan su ban ba su ba su kula da farko ran ke ba sannan kuma bayan wannan idan na ce zan ta da su kar kuma ko lokacin suka fara haccin nan sannan in na fahimta nan su baci na zauna su kuna har lokacin da suka farka daga bacci na ba su abincin su na tafi na kai na mata na da ƴaƴana idan dai ubangiji dan cika umarnin ka da tsoron ka ne wannan abin Allah ku taimaka ko ka fice malam sai dutsen ya rika budewa sai suka tafi za su fita sai kan su ya fita cikin yake fita sai su ce saura sai ma sai ma roki Allah kai ka taba alheri dan Allah bane to saura yace ubangiji muna tare da kai ka kuma san halin da muke ciki kana kallon mu kana ciki wata rana akwai waɗansu ma'aikata wato yan ga aiki kamar yan kodogo masu yin aiki a biya suka zo garin mu suka sauka a gidana suna neman aiki sau na ba su aiki suka yi su uku mutum biyu na biya su suka yi tafiya su gida mutum ɗaya ce shi bukatar su ba ta biya ba abinda na biya shi nan yadda ya ajiye masa ya dawo zai dawo ya tafi wata ɗaya wata ɗi na gabi dawo ba na je na sayi dabbobi da kuɗin nan nasa na ba da kiwo ana masa kiwo da nonon da abin duk da aka sayar da wanda ya kafa in an sayar ina fara masa kuɗin sa har sai da aka samu shekara goma ran nan sai ga shi ya dawo ya so ya zo ya sauka a gidan ya tambaye ni yace mai gida ina kuɗi na na aiki da na bar ma a jiya na kai shi gurin garken nan da na sai masa dukkan dukiyar da abin da aka sayar sun na ɗauko na danka masa idan dai ubangiji ban ci ban ci ko da sir a ciki ba dan tsoron sa in kuma na ba shi dan kai shi ba mun Allah ka taimake mu fice daga dutsen nan in dutsen kai na wannan mana sai dutsen da ke fice gaba daya jama'a a dan Allah kun yadda daga duniya waɗannan mutane suka amfani aikin alherin dan Allah to ya kuma lahira saboda haka duk abin da mutum yayi dan Allah zai samu alheri duk abin da mutum yayi dan a gode masa kuma in an gode mara ya samu in ba a gode masa ba kuma ya tsara ba da mutum mutumin da yake da mahaifa ya kuma ya sauka ana samun karshen na ta mahaifa ana samun kuma wuta ta mahaifa in mutum da zai shekara Allah ya ba shekara dubu a duniya yana sallah kullum kwana yana azumi kullum wuni sannan kuma baya kafa Allah sai ya kafa uwarsa ko ubansa har kuma suka yi fushi da shi ya mutu ko kuma suka mutu ba tare da sun yafe masa wannan laifin ba wallahi ran za a kiyama dan wutan ne a kiyaye kafa mahaifa akwai wani mutum da na gani cikin bani Isra'ila wato gunin karatun a saura ne idan ya zo ya zauna zai karanta a saura an ce duk bakin malamin da yake kusa da gurin ya zo ya samu don ya ji sautin wannan bakin isra'ili saboda iya karanta a saura da allah ya bashi wannan ana nan ana nan malam wannan bawan allah yana da uwa amma duk da wannan karatu da allah ya bashi da iya karatun wata yi jiya kuma yana kan jiya sai nan kuwa ta take masa wani yake na amma kace ka ga ku jiyan nan da kake sha wato yau da a ce malaman da suke kasan nan sun san kai mashayin jiya ne da kai sun kore ka ita kasan nan ba gaba daya yake masa wani zance ba ki mun haka saboda ina yin karatun sai in bar abin da na yake so da ciki shi ke nan ba ta ce ciki komai ba sai nan sai ya fito zai karatu ya shawo jiya ya fito sosai yana mayu sai zo suka ne shi al'adarsa in zai karatun yana yin alwala to sai ta gabi albasu wani ba sai ce masa wani ke nan ta shi kai arwana mana sai ce ina ruwan ni ba za ki ga abin fata magana kenan irin ta mashaya magana kenan mara daɗi mara daɗi malam da ya sa ke mai mahaifiyar ta ce ba da ya mare ta din nan malam Allah da ikon sa sai da ke fadi da idan ke fadi sai da ke Allah waɗansa kuwa kan Allah ya da ke mahaifiyar nan baba ya ce mata ido da mali shi ke nan malam da gari yawa sai zo bayan jiya kuma ta fito sai zo gidanta ya shiga ya gaishe ka sai sai ka ya ce ya ci tafi da ciki ta ce na ruwanka ba ruwanka sai ce na ruwa na ɗin sai ce da ke ta san ɗan jiya ya kai an ce in mutum mashi an jiya ne duk sharrin duniya zai je aiki a shi malam sai ya fito ya ce ba ruwanka ya ba kuma ya ce kai mahaifiya ta ce wannan ne mata wannan wauta ya ce ni ta ce ni kan ba zan yafe ka ba tun da nema faɗan gaskiya kama ne haihu ne ta ban yafe maka ba sai ce to tun da kin yafe min zan je gun wanda ya ji sai ya ji kin ya yafe min wato zai ce Allah ya ce maka ya san Allah ya ce ridan lahi ma ridan wa ce ba ya san Allah na tare da ya kai ma ya mutum sai ya tafi ya bar garin malam sai ya tafi ya ɗauki ya tafi ya zauna sai da ya shekara a kasashen yana isa da a daji ya yi yana da ce mana saboda dokar Allah sun baki a kan Allah ya bi masa laifin da yau wannan ta uwar ta tana nan gida Allah ki kashi ka ba tana nan karayi sai da yake kara arba'in tuk kullum da azumi zai wuni kuma ya kwana yana ibada sallah na bikiri yana yi da sauran su yi da talili shekara arba'in din nan ran nan da ya ga shekara arba'in ya lissafa ya cika sai daga hannun ki ubangiji Allah na roƙe ka ibadan nan da nayi in dai ka karɓa ka gafarta ma shekin da laiwa ba ya ta Allah na roƙe ka Allah ka gaya mun ka karɓa da salatin a zamanin sai ya ji murya an faɗa daga sama cewa Allah ba zai ma gafara ba zai ka fi ba da ka ba sai ka koma ya ci maka kaci ka yaki ma da yake da kai maka ta bai ba da shekara a cikin ka maimakon ma sai Allah fi yawon kafin baya kuka gani dan uwa da muke fitowa ne dan karatun ilimi ko alƙur'ani da ce mun bar kira da ta ba karatu ya wani karatu za mu shekara arba'in muna yi ne ko ta ba mu shekara arba'in ba ba to ga ibada shekara arba'in Allah ya ce baya su sai uwa ta wanda aka yi masa arziki uwan nan da ne sai dawo gida yana tafiya ya tambaya ce da kuma to wanke tana na aka ce tana sai ya tafi ya masa salama ya masa salama tun nan sai ta ce wani ne nake jin salama yake ni ne kainewa ya tuni ne wa don kace daga yana kake yake daga daji ne kaje ya kike kike bada nake yau shekara arba'in cif Allah ya ce na roƙe shi ya mun gafara san kin ya fi mun amma na roƙa Allah sanar da ni cewa ba zai ya fi mun da kin ya fi mun da kin ta ce to shi kenan mana da tafi da ta ce kai ne saboda na ga maka gaskiya ka sa hannu kama ne har ido na faɗi ba na cin zan yafi ba da kamar ba da haushi ya samu shi kuma bacin nan ganin lalle da shi ubangiji ya ce da ya ci ba sai ya zo ta yafi ita kuma ya tambaya ta ce da ya ci ba sai je samu ka wannan da ya samu ba ba ki biya ka faɗa hannun da ya mari ta sai ki to kai wannan hannun kai ne ka mari ta zan yanki ka wanda sai ya sa sai sai ya ci hannun gaba daya ya dace sai ka ko wuta kuma ya fura ya tura wutan na ci wanda sai wani maza sai je ga kuwa ya ce ɗanki wani ɗin nan da ya zo na gaya fi yanzu ya je ya sace hannunsa yanzu kuma ga can ya haɗa wuta tana ci ba mu sani ba ko wutar zai faɗa daga nan sai ta zo da kanta suke fita da gurin sa a ta wuce ta same shi yana zaune ta ce masa wani ne wannan yake ne ina hannunka yake yake tun da na roƙe ki gafara na roƙi Allah ya ce ba zai gafarta mu ka cikin gafarta mu to na roƙe ki kin ce ba ya ce ba da shi ne na maliki da saboda aka fara kauna Allah na yi rayuwa ta kuma wata zuciya ita tana mun na aikata musu wannan to wannan wutar zan fara ko ne ya ce mai sauki akan ku mutu da fushin labarin nan ne kuwa sai Allah ya masa tausayi na tsakanin ɗa da mai kirki tuna ya fi maka ba komai Allah da ikonsa a gurin tashe sai ga mala'ika jibrilu sai zo sai ta fuskar wannan kuwa ba da ta fuskar sai da ta wata ta da wannan da zai wuce sai ka hannun wannan mutumin sai da hannun sa wanda ta yi kuwa ba jama'a ta kiyaye me san arzikin duniya da lahira ya kuma kanka Allah na son tausayi, Allah na son mai tausayi. A tausaya wa kiyaye, a tausaya wa makota, a tausaya wa dukkan musulmi kuma.